ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina da kirari ga Allah subhanahu wataala da ya raya mu ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda ya wata na hudu a cikin watannin musulunci rabi'u nisani yana da kwana bakwai yau kuma hijira na da shekara 1444 daidai da daya ga watan 11 miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usunna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan lokaci kuma a daidai wannan mako kuma a cikin wannan masallaci idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratul tauba sura mai namba ta tara a cikin jerin gisurin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 24 a cikin ita wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 25 a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba kuma wannan shine darasinmu na shida a cikin sura insha Allah ala ramma laqad nasarakum Allah fi mawadin kathira bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين a ayar da muka tsaya a makon da ya gabata Allah ta'ala yana mana yana mana magana game da wa'ansu abubuwa guda takwas wanda har in son su da ƙaunar su sun fi son mu da Allah da manzansa da jihadi fi sabilillah to sai Allah ke ce fa tarabbasu hatta ya'tiyakum Allahu bi amri hatta ya'ti Allahu bi amri ku jirkinta ko ku saurara har Allah ta'ala ya zo da al'amari daga gare shi to bayan mun kammala bayanin da malamai suka yi ƙarƙashin ita wannan aya to malam sai yake cewa yanzu al'amari ya koma ga inda wata jarrabawa ta samu musulmai tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ɗaya daga cikin fita yaƙoƙi da aka yi wanda an yi yaƙin hunayi wanda har shi manzon Allah ya je wannan yaƙin sallallahu alaihi wasallam kuma yakin da manzon Allah ya je da kansar sahabbai an ce ya kai guda 27 wanda ake ce masa al-ghazwa duk yakin da aka ce masa ghazwu to da manzon Allah aka fito wannan yakin in ba shi ana ce masa saraya ko abin da ya kama da wannan to Hunayn manzon Allah da shi aka je kuma shine komanda ya jagoranci wannan yaki kuma Hunayn wani guri tsakanin Makka da Da'if tsakanin Makka da Da'if a nan hunayi take bayan fatahu makka ba jimawa sai mazan Allah ya samu labari a wata kabila mai suna hawazi to suna nan suna cin karansu babu baka game da kafirci da kuma yi wa musulmi ta'addanci da sari kanoki to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada runduna ya ce a tafi aje a yaƙi hawazi wanda suke hunayi tsakanin maka da ɗa'if to bayan fatahu maka ba jimawa akwai waɗanda a lokacin suka musulunta sababbin musulunta bayan fatahu maka suna da yawa to da su a cikin wannan yaƙi na hunayi wanda har malamai suna cewa musamman malaman sira suna cewa fashalin da aka samu da farko to a galabiya akwai sa hannu ko kuma akwai gudunmawa ta waɗannan sababbin musuluntar wanda ba su jima cikin musulunci ba ba su samu tirenin mai tsawo ba kuma aka je a zo a fita yaƙi to a taƙaice wannan shine farkon abin da ya faru na hunai da kuma irin abin da ya kasance farko-farko na yadda sahabbai sau ga suna da yawa har yawansu ya sa suke ganin za su ci nasara kawai shi ɗan ya mantar da su da Allah suka ruɗu da yawansu domin an ce a lokacin musulmai sun kai guda dubu goma sha biyu su kuma kafirai su dubu hudu ne kawai a lokacin suna ganin yawansu ma ya kai su ci nasara to wannan abin da shi ya ɗarsa musu a zuciya na yawa to sai Allah ya nuna musu man nasaru illa min indillah ita nasara ba yawa bane ke kawo ta ba ƙarfi bane ba tare makamai bane nasara daga Allah take duk wanda ya ce nasara Allah ne ta bige shi duk kuma wanda ya faɗi shi ma da sanin Allah saboda haka duk abin da ka sa a gaba kar ka rudu da iyawarka ko ƙwarewarka ko kai kana da magoya baya ko ainihin kai kana da mabiya kar wannan ya ja kafar kaza kaza ne dan domin irin wannan ya zama da mutane da yawa ga abin da ya zama da karuna shi ma ɗaya ne daga cikin irin alfahari da yi da ƙin jingina wa Allah irin abin da ya tsinci kansa a cikin dukiya da ni'ima sai mai da abin ƙoƙarinsa dabararsa sai kuma Allah ya janye tallafinsa da taimakonsa sai ya halaka saboda ka darasin da za mu ɗauka a wannan aya yana da kyau mu dinga fawwala al'amuranmu zuwa ga Allah wa ufawu da amuri ilallah duk abin da za ka yi ka jingina wa Allah al'amarinka ka yi al'akadu bil asbab riko da sabuba irin sabuban da Allah ya ce a riƙe wannan za a kai ga nasara idan ka riƙe kuma ka tabbatar da kan cewa Allah shi ne mai ba da nasara idan kuma an nema ba a samu ba shi ma da sanin Allah din amma da yawa al'umma da yawa wani abu na santsin kafa iyajensu wajen ƙwarewarsu ga abu ko yawansu ga abu ko daɗewarsu ga abu ko abu da ya kama da wannan wanda babu shakka shaidan ne ke ƙwanƙwasa musu ƙofa idan ya sami dama ya buɗe to za su halaka saboda dukkan al'amari ana son tawazi'u ana son jingina wa Allah al'amuransa domin komai da kuma iya ƙarƙashinsa masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da ya so duk abin da Allah ya so shine yake faruwa abin da kuma Allah bai so ba zai faru ba Allah ta'ala ya samu dace to sai Allah ta'ala yake haka yato mana cewa laqad nasarakum Allah fi mawadin kathira hakika Allah ta'ala ya ba ku tanyo da agaji a yaƙoƙi da yawa mawaƙin suna cewa mawaƙi'ul harf irin guraben da aka yi kamar badar Allah ya ba ku nasara an fahimta kamar irin gwabzawar da aka yi a tabuka nan ma Allah ta'ala ya baku nasara kamar irin yakin da aka yi na fatahu maka duk Allah ya baku nasara to shine Allah ke ce ya taimake ku a fagage dewa shine mawaqina kathira wa yawm hunayn a hunayn din ma Allah ya taimake ku an fahimta a hunayn din ma akwai dafawan Allah a cikin akwai taimakon Allah amma kafin taimakon Allah ya zo iz a'jabatkum kathratukum lokacin da yawanku ya ba ku kaye kuke takama da yawanku an fahimta kuna takama kuna da yawa a lokacin kamar yadda malamai suke cewa musulmai sun kai dubu goma sha biyu daga fatahu maka ba jama'a kai wani ne musulmi ya samu ƙarin jama'a da yawa daga cikinsu aka ja zuga aka tafi wancan yaƙi to yawa har ma an suna wani abu mai kama da alfahari suka fita da wannan abin da alfahari da maganganu to sai Allah ta'ala ya nuna musu cewa nasarar agun Allah take ba yawa take ba sai Allah ke cewa lam tugune ankum shay'an wannan yawan naku bai amfana muku komai ba yawan naku ba abin da ya amfana muku malik ke cewa a da ya ce fi mawaɗi na kathira Allah ya taimake ku a gurabe da yawa game da yaƙoƙin da kuka yi da abokan gaba akwai badar akwai ƙwaraiza akwai nadir banu nadir lokacin da kuke da cikakken ruko da Allah subhanahu wata'ala a lokacin wani son zuciya bai shigo muku ba a yau mahunainin sai malike cewa wajin bai na maka wa ɗa'if wani kwari ne da ke tsakanin garin maka da ɗa'if an yau maki talukun fihi hawazin a lokacin da kuka yaƙi da ku da ƙabilar hawazin wanda yaƙin an ce an yi a shawwal a shekara ta takwas min alhijira bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatahu maka kaɗan kenan iz a'jabatkum kathratukum a lokacin da yawan ku ya ruɗe ku faƙultum lan naglibin yawan illa har ma suke cewa mu yau ba za a rinjaye mu wai don mu 'yan kaɗan ne ai an daina rinjayar mu sanadiyar ƙarancin mu a'a ai mun kai yawan da yawan ma zai ba mu nasara sun kasance su dubu goma sha biyu wal kufaru arba'atu alaf a lokacin kafirai kuma su dubu hudu ne kawai Allah ya ce falam tuguni ankum shay'an wannan yawan naku bai amfana muku komai ba wa zaqat alaykum al-ard bima rahabat sai da ƙasa ta muku kunci duk faɗinta. ma'ana an shu an shiga wahala sai Allah ya rike nasara bai ba su nasaran karan farko ba domin sun yi wani abin da Allah zai nuna musu kuskuren su mu fahimci wani abu a wannan yakin da aka timna Hunain akwai manzon Allah a cikin sallallahu alaihi wasallam da sahabbai manya-manyan sahabbai duk suna ciki amma waɗansu daga cikinsu ɗin ke suka ɗarsa cewa yawansu ya isa ba su nasara sai Allah ya riƙe nasarar bai ba su da farko ba wanda har manzan Allah har duk sahabban da suka je yaƙi na sun sha wahala wa'ansu ma sun gudu sun bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun gudu sun ɓuya wanda har manzan Allah ke cewa anan nabiyyu la kadhib ana binu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ne kuma ni ne ɗan gidan abdulmuttalib a lokacin abbas shi ne yake rike da ragamar dokin da mazan allah ke ka ko raƙumin da mazan allah ke ka shi ya rike ragamar amma a galibiya duk jariman sahabban nan a galibiya duk sun gudu ba satar da mazan allah domin ƙura ta yi ƙura yaƙi yaƙi a lokacin mazan allah ya ce abbas ya kirawo su domin abbas mutum ne sitan mai sauti yake cewa ya ahalal bakara ko kuma ya ashabu samara ya kuwan da kai wa mazan Allah mu baya a gindin bishiya لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى الله تعالى كتوى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله تعالى يا يرد ما سو إيماني يرد الله تتبت غريز إذ يبايعونك إذ تنظرفني a lokacin da suka mamu baya a tata shajara a ƙarƙashin bishiya to sai manzan Allah ya ce a tunatar da su wannan ya wanda suke wa manzan Allah mu baya a ƙarƙashin bishiya kuna ina ne ya za ku gudu ku bar manzan Allah kuna ina da Abbas yake kira da wannan sauti nasa sai suka dinga barkowa daga inda suka boye suka dinga nufowa daga inda suke suka dinga nufo inda manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ahlul bakara ya ku mutanen bakara ya ku sahabbai waɗanda kuke gasa da rigayen rigayen hada shi suratul bakara kuna ina sautin da suka ji na Abbas bin Abbas bin Abdul Muttalib ya suka barko suka zo suka dandazo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa taqat alaikum al-ardu bima rahabat sai da ƙasa ta muku kunci bayan yalwarta an fahimta bayan yalwar ƙasa da fa'inta to sai da ya zamto ta muku kunci sun mawallaitun mudbirina wa'ansu da yawa suka gudu ay munhazimina suka tsorata suka firgita wa sabbata nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ala baglatihi albayda manzon Allah ya tabbata akan taguwa sami wata farar taguwa ba inda yaje wa laysa ma'ahu ghayru ammihi al-abbas ba wanda ya rage da manzon Allah sai dan uwan mahaifinsa abbas wa huwa akizu bi lijami baglatihi sallallahu alaihi wa sallam abbas ne ya rike linzamin ainihin taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa bani ammihi Abu Yusuf bin al-Haris bin Abdul Muttalib wal Abbas akaza bi lijam bagla wa Abu Sufyan barka bi birkabiha shi kuma Abu Sufyan wanda shi al-Haris bin Abdul Muttalib ya rike sirdin da manzan Allah yake ka su biyu ne suka rage amma ina irin su Khalid bin Walid ina irin su Umar bin Faruk ina irin su Ali bin Abi Talib duk ba sa wannan kuma ya faru sanadiyar wani abu da a zuciya faru bai ma fito fili ba tunda har Allah zai gwada wa sahabbai kuskuren su to mu ne min babi aula Allah yana mana kuskuren mu an bayyana mu bayan gurbacewar aqidar da mummunan nufi kuma sai mun haɗa ƙaura da wafilan wajen irin abin da Allah baya fi sai mun haɗa magana da aiki da ƙudir amma su ba su da ba su duka bane waɗansu ne daga ciki musamman an ce sababbin masoyanta amma da Allah ya juyo da sakamakon sai da kowa ya ɗanɗana aya a hannun shi wattaqu fitnatan لا تصيبن الذين ظلموا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Allah ya ce ku tsoraci wata fitina wanda in ta taso ba a zaliman cikin ku kadai za ta shafa ba har wanda ma dan ba ruwan sa din in dai ana ta da fitina cikin al'umma to babu shakka har dan ba ruwan mu fitina ta same shi kuma wannan ba shi bane farao a'udu ma ga ta faru lokacin da mazan Allah ya ɗora sahabai a kan dutse na jebal ruma ya ce kasa sauko duk halin da ake ciki ya daɗa musu abdullahi bin jubair to bayan sun ga an fatattake kafirai karon farko suna jefar da takubansu da da da da da kajicu ta yaƙi da komai ya suka ce ma sauko ganima tun ganima a zo a ebi ganima sai shi jagora ya ce a manzan Allah ya ce kar mu sauko daga wannan dutse suka ce ai ai dabarar yaƙi ce ai yaƙi ya ƙare tun da sun gudu an kora su to saukowa da suka yi daga wannan dutse sai Allah ya janye nasarar daga hannun masu imani sai ya mai da ita kan kafirai ولقد ولقد صدقكم الله وعده إذ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم نعم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون نعم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Allah ya ce wala qad sadaqakum Allah wa'adahu iz tahsunahum bi izni a lokacin da ka tuna musu cewa a lokacin da Allah ta'ala ya gaskata musu alƙawarinsa na ba su nasara a fagagen yaƙi ka tuna musu lokacin da Allah ta'ala ya ba su nasara kan kafirai ta husunahum bi izni a lokacin da suke karkashe kafirai da izinin Allah farkon uhudu nasara tana kan tana gun sahabbai tana gun mu'mini a lokacin farkon yaki an kashe kafirai sama da 25 a lokacin to wancan abin da suka saba wa manzon Allah sai Allah ya nuna musu kuskuren su a take istahsunahum bi izni lokacin da suke karkashe su ne qatalun zari'a kisa mai yawa hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amr har sai lokacin da kuka samu fashal fashal shine rabuwar kai shi jagora ya ce a zauna ga abin da manzon Allah ya ce manzon ce a sauka kun samu fashal wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba wa manzon Allah bayan abin da idan ku yi na mugu abin da kuke so kuna ce ku sau ku ɗebi ganima minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah Allah ya ce a daidai lokacin akwai wanda duniya ce a gabansu a daidai lokacin kuma akwai wanda lahira suke nema Allah ya ce na kwace nasarar da gunku na mai da ita gun kafirai amma Allah ya ce wala kada aba an kun kuje na yafe mu sabai yan gata ne mala Allah ya musu fada amma ya ce ya yafe kuma sai ne me yasa bakin kaya sai ka mutu a to Allah ya ce ya yafe Allah ya ce sabai kun mun laifi kun mun laifi kun saba wa manzona amma kuje na yafe mu Allah ne yake yafe waye ba mai yafe zunubi sai Allah to ya ce ya yafe magana kuma ta kare to kun ga a lokacin manzon Allah aka sabawa sai Allah ya nuna musu sabawa manzon Allah baya bari anan kuma alfahari suka yi da yawa sai Allah ya nuna musu shi ma wannan kuskure ne sun linka kafirin gida uku ba amma sai Allah ya hana su cin nasarar da farko ƙasa ta musu kunci suka gudu suka bar manzan Allah akan alfahari yanzu nawa ne daga cikin mutanen masu alfahari da fankama alfahari da dukiya alfahari da mulki alfahari da ilimi alfahari da nasaba da dangi wanda wannan aikin jahiliya ne al'attakari bil ansab alfahari da ni dan wani dan suwa ne ta wannan amrun jahili al'amurin jahiliya ne saboda ka wannan iyacin abin da ya sa kwata-kwata mun kasa gane ina ce alƙiblar mu a yanzu ba ma ɗaukar darusa irin abin da ya faru a rayuwar manzan Allah da sahabbai wannan jilin wannan generation din yafi kowane generation albarka da daraja to amma ga abin da suke wa manzan Allah ga abin da Allah ya musu ga abin da suke ga abin da Allah ya musu to ashe yanzu duk abin da muka gani yanzu bai ma kai al'ada ba wallahi bai ma kai ɗan ɓincire a cikin abin da ya cancanci Allah ya mana kuma ya mana ba domin al'amarin namu ya riga ya lalace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Anas dan Malik wanda yake cewa salasun munjiyat wa salasun muhul wa salasun muhlikat da yazo kan abuwa kuma su halakarwa hawa mutaba wa shuhum muta sai ya ce wa ijazul mar'u bi nafsi jiji da kai fariya fankama alfahari to wani iyasa dan adam ya kife da kansa a gaban Allah ya fada wuta Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya ce summa wallaitu mudbirin sannan ka juya baya ko gudu hatta manzon Allah ma kuka bar shi sai da aka kira ku kuma dawo na'am aya ta gaba la ثم أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها نعم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها نعم وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أسكت للترتيب bayan wancan abin da ya faru Allah ya nuna wa sabai kuskurensu na alfahi da suka yi da suka gane suka tubar Allah sai Allah ya kama su nutsuwa kuma shine thumma anzalallahu sakinata sannan Allah ya saukar musu da nutsuwa ya tsumanina ala rasulihi nutsuwar ta fara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala almu'mini ay sahaba daga nan sahabbai ma da suka firgita sai Allah ta'ala ya kawo musu nutsuwa faruddu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka dawo wajen manzon Allah bayan sun gudu sun bar shi lamma nadahum al-abbas bi iznihi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abbas yake kiransu da izinin manzon Allah ku taho ku taho ta'alu ila rasulillah wa qatilu bayan sun zo kuma suka kama yaki wa anzala jinudan lam tarawha Allah ya ce muka saukar da wata runduna wanda ba sa ganin ta sune mala'iku a yakin hunayn mala'iku sun sauka kamar yadda suka sauka a yakin badar Allah ya karfafe mu'minai sahabbai da mala'iku mala'iku suka sauko litathabbuta lil mu'minin domin su tabbatar da digadigan masu imani wa azabal ladina kafaru a daidai lokacin kuma Allah ya ɗanɗana wa kafirai azaba ma'ana rishe ya juyi da mujiya sai nasara ta dawo kan sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka karkashe kafirai kuma suka shiga cikin tasku Allah ta'ala ya maida nasara gun masu ita su mutsuni mu'minai wajen aka karkashe su da yawa aka kama bulsunonin yaƙi da yawa a cikin su sai Allah ke cewa zalika jazaul kafirin hakanan Allah ta yake wa kafirai sakayya nasarar da aka basu da farko domin a farkar da masu imani su gane cewa dama nasarar tana gun masu imani in ka ga masu imani ba su ci nasara ba akwai dalili duk abin da za a yi wa kana haƙƙan alaina nasarul mu'mini Allah ya ce mun ɗora kan mu haƙƙi mu baiwa masu imani nasara duk abin da kuka sa a gaba a matsayin ku na muminai kuma abin nan ya karye ya lalace ba ku ci nasara ba ku dawo ku bincika ku akwai dalili don bahaushe ya ce ruwa baya tsami banza amma nasarar Allah ya ce dama ta ku ci kuna shiga da ikilasi kuna kauracewa saban Allah kuna shiga da tauhidi ba ku rudu da yawan ku da alfahari ba to nasarar Allah zai ba ku ita amma duk inda ga an gwabza ko an yi wata gasa ko an yi wani abu musulmai sun faɗi wanwar a ƙasa su dawo su binci kansu akwai matsala ta tarar su kuma Allah iya musu hailatin domin su gyara wannan matsalar in ba su gyara ba nan gaba ma nasara za a ci kansu Allah ya ce wa zalika jazaul kafirina haka nan Allah ta'ala yake wa masu kafirci sakamako na'am ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم الله ثم يتوب الله من بعد ذلك sannan Allah ta'ala ya karbi tuba bayan wancan abu da ya faru wa sun ce bayan iz a'jabatkum kasratukum wa sun kuma sun ce a'a bayan nasarar da aka samu kan kafirai wa sun tuba sun tuba daga kafirci da musulunci sannan Allah ya karɓi tuban waɗansu daga cikinsu bayan wannan yaƙi ya karɓi tuban wanda ya so minhum bil islam wanda wa'ansu shiga musulunci li'anna ghalabatul islam tajlibu al maghlubu ilai domin musulunci ya rinjaye su rinjayen da yake ba su da wani tasiri da yawa ma sun me kauya su musulunta wallahu ghafurur rahim hakika Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jinkai ne idan ka saba wa Allah to Allah neman kama yake ka tuba ya yafe ba babu laifin da ya kai kafirci a bayan ƙasa kafirci shine laifi nan ba ɗaya da Allah ta'ala yake fishi ko yake kyamatar masu yi inda ce kafirci a shirka mata shigo ciki to amma a yau mushriki ko kafiri ya tuba Allah zai karɓi tubansa to ballanta na kai wanda laifinka bai kai shirka ba laifinka bai kai kafirci ba laifin kalal ma'asiya ne ma'asi ne sabo ne kawai Allah iya buƙatar ka zo ka tuba kofar tuba tana nan a buɗe ba a rufe ba kuma rufe kofar tuban akwai am akwai kas rufe kofar tuba ta ɗaiɗe kun mutane to shine a daidai lokacin da mutuwa ta zai ke ba duk zunubin da kake matukar mutuwa ta zai ke ma baka tuba to ko ka tuba Allah ba zai karba ba an fahimci wannan rufe kofar tuba ta gaba ɗaya kuma shine lokacin da rana ta fito ta gama faɗarta shine manzon Allah ke ce a daidai lokacin an kulle kofar tuba to haɗari shi ne a kulle kofar karɓar tuba ɗaiɗai kunmu ba wanda ya san yaushe ne ita mutuwan nan ba wanda ya san lokacin da zai mutu ba wanda ya san me kalmarsa ta ƙarshe a rayuwarsa ba wanda ya san mi ina ne takunka na ƙarshe a rayuwarka ashe tuba daga zunubi ya zama wajibi gare mu har in muna son mu haɗu da Allah cikin salama amma matuƙar muna ruɗuwa da wannan rayuwar muna ganin akwai time akwai time to lokacin da mutuwa za ta riske ka fa kai baka sani ba wanda ya sani kuma a daidai mala'ikan mutuwa ya kama ziyara to tuba ya kulle gare ka duk abin da ka kwaba abin da ka kulla da shi zaka tashi gaban gaban Allah gobe alkiyama saboda ka Allah ta'ala kira ma yake qul ya ibadiyal ladina asrafu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله na'am إن الله يغفر الذنوب جميعا mm.
إنه هو الغفور الرحيم Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda kuka wuce gona da iri kuka sha tafi karfin cikin ku ma'ana kun yi zunubi mai yawa to Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani game da rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah iya gafarta zurbai gaba ɗayansu kuma Allah ta'ala shine mai gafara mai jinkai a kullum Allah yake nema ma yake ina mai tuba hadisi cikin bukari ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala iya sauka sauka da dace da shi a kowane ƙarshen dare zuwa ga sama ta daya daga cikin abin da Allah yake cewa ina masu neman gafara ta na gafarta musu ina masu tuba na karbi tubansu ina masu neman biyan bukata da biya musu a kullum Allah iya wannan kullum ina masu tuba Allah neman ku yake zai karɓi tuban ku a suratul taha Allah ta'ala ne cewa inni la gaffaru liman taba وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Allah ya ce wa inni la gaffaru liman taba gaffar ai fa'al ni mai yawan karban mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba siga ce mubalaga Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba la gaffarun liman taba wa amana ya jaddada imaninsa wa amila salihan ya ci gaba da kyawawan ayyuka su ma'atada sannan kuma ya dinga neman inda shari'a take iya bi to wannan bawan Allah kullun Allah ta'ala yana gafara gare su Allah ta'ala kai mana gafara to Allah ta'ala ya ce summa yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ne kuma Allah ta'ala mai yawan jinkai ne na'am ayata gaba da يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وبعد التذكير بما وقع على المسلمين في غزوة Hunain bayan abin da ya faru tunatarwa ga abin da ya faru akan musulmai a yakin Hunain yanhi alqawl fi sha'anil mushrikin zance kuma ya tashi ya fada kan masu shirka wa yaj'alul wujdan yaqsha'iru min fayasilu bizalika at-taqatu'u tam bainal fariqayn sai Allah ya sanya rabuwa ta gaba daya shine at-taqatu'u tam Allah ya yanke dukkan wata alaka tsakanin musulmi da mushriki tsakanin musulmi da kafiri sai Allah ya raba wannan tsakani sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan waɗanda kuka yi imani innamal mushrikuna najasu cewa duk inda mushriki yake najasa ne fala ya ƙarabu masjidil harama ba da alihim haza daga wannan shekarar kar a kuskura a ƙara barin wani mushiriki ya higa cikin haramin maka Allah ya sa doka in dai mushiriki ne to Allah ya ba wa mumine doka kar a ƙara barin mushiriki ya je haramin maka da sunan zai yi ibada da sunan zai yi ɗawafi da sunan zai yi wani shirkicinsa kar a ƙara barinsa dace suna zuwa suna dawafi tsirara suna labbaika allahumma labbaika labbaika illa sharika laka amlaka huwa ma malaka suna labbaika irin ta shirka masu imani kuma suna labbaika irin ta imani to Allah ta'ala sai ce daga shekara tara bayan hijira to sai Allah ya sa doka daga wannan shekara an haramta wa mushriki shiga haramin maka wa in kibtum aila aila shine al-faqr idan kuna jin tsoron talauci kuna ganin zuwansu kuna samun kudaden shiga suna zuwa suna kasuwanci kuna fatauci da su kuna samun kudi to Allah ya ce fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi sha in dai arziki ne ji Allah ina wani kuma ni nake wa kowa farla daidai gwargwadon ikonsa ga abin da na so karka yadda wai samun kuɗi ya hana ka ƙauracewa sabon Allah an fahimta kar a dinga ma wa'azi ka gane cewa idan ka tuba daga wannan wa'azin kana zaton ƙofar ta toshe in riba kake ci in hanci kake ci in rashawa kake ci in wace tsiyama kake ci kar ka ɗauka wa'azin da ake ma ka bar wannan abin wai kamar ƙofar samun ka ta toshe a'a ƙofar agun Allah take yi kuma Allah shi ne ce ka bar wancan ɗin kuma idan ka bar wancan ɗin da imani da tawakkali Allah sai ya buɗa ma fiye da wancan ɗin kuma ka ci hani'an mari'a kwanciyar hankali ka ci halal mai daɗi kuma wanda baka da matsala akan dagu ba alkiyama amma wa'ansu da yawa suna ciniki na haram suna aikata haram wajen samun kuɗaɗensu da yawa amma sai su ɗauka in sun ji wa'azi sun tuba gani suke kamar za su talauci kamar za su tsiyaci to baka san tsiya ba sai ka je lahira da haƙƙin wani a nan tsiya take a nan talaucin da ba shi da ƙarshe yake amma duk wata talauci a duniya in dai halaka ke nema wala mai sauƙi ce kar ka rudu da cewa a yau in na daina ƙarya a kasuwanci kuma kasuma na yanzu me zan yi su a yau na daina cin riba a yau na daina tsaron tsanan ya zan yi to wannan ka jahilci Allah ne Allah kullun kira yake yi ka bar sabansa ka dawo zuwa ga umarninsa sai ya ma goma ta arziki idan kun kula misali guda ɗaya zan kawo mana ana sahabbai da yawa suna da arziki a garin maka amma hijira ta sa suka bar komai nasu a garin maka wani daga yi sai tifa jikinsa ya koma madina ba shi da komai ba abin da ya ɗauka haka ya koma garin madina ba shi da komai a duniya amma wa'ansu ba su mutu ba sai da allah ne su yi miliyoniyoyi ga irinsu abdurrahman bin awu ga irinsu usman bin affan ga irinsu abubakar siddiq radiyallahu an ga manya-manyan attajiran sahabbai amma lokacin da aka yi hijira ba su da komai ga sai na abubakar da yi misali tare suka fita da manzon allah sallallahu alaihi wasallam abinci ma sai an kai musu sai na na asama addarna na aisha ta kulle abinci ta ɗauka ta je ta kai musu a kogo haka aka yi tafiyar ba su da komai haka aka jira a garin madina amma sun ƙaurace saɓan allah ne sun je kuma cikin abin da allah ke so na imani saboda ka ya kai mai cin haram ta kowane ɓangare ka tuba idan ka tuba allah ta'ala zai ma arziki na halal amma wallahi za ka gane kuskuren ka sai bayan ka mutu idan haramci abincinka za a gane baka da wani kuma kun ga duniyar nan wallahi filashin ce a kan rayuwar lahira wannan ba rayuwa muke ba wallahi sunan rayuwa ce wa inna al'akira lahi wa inna dar al'akir lahi al haiwan haka Allah ya ce rayuwa a gidan lahira ake rayuwa amma nan ba rayuwa ake yi ba wahala ake sha wani abin da kudin naka ba za ka same shi ba wani abin da mulkin naka ma kana so ba zai yi ba haka za ka haƙura don dole bayan da za ka yi amma rayuwar lahira ba abin da za ka nema Allah bai ma ba ba tashin hankali ba fargaba ba darura ba kaza ba kaza ba darurar canjin kuɗi ko ba ka yi zana cin kakar haku an ji za a canja kuɗaɗe wa an sun ruɗe sun abin nan an fahimta duk wannan fargabar a lahira babu ita la kawfun alaihim wa lahum yahzanun kuma abin da za ku duba tun ma kafin a ce a je lahirar gaba ɗaya ma akwai matarafa akwai barza akwai kabari ba akwai wanda ya fi shekara dubu a kabari a kwace ba ya fi shekara dubu akwai wanda ya fi shekara dubu ɗari iya kabari a kwace idan ka ɗau tun daga annabi adamu annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim annabi huda annabi salihu annabi shu'aib har zuwa kansa annabi Musa annabi Isa har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk fa wanda suka mutu suna karkashin kasa gwanje ba suna karkashin kasa a kwance kuma wannan gun da suke kwance a cikin ɗayan biyu ne imma rauda min riyadil janna wa imma hufra min humuril niran ɗayan biyu ne dama ko kabarin ya zama dausayin aljanna ko ya zama ramin wuta haka manzon Allah ya faɗa suna kwance a wannan gun ka duba ko shekara goma aka ce za ka yi a kwance kana iya tuna wannan kwance da za ka yi a kabari ya kai maciyin haram ya kai mai fankama ya kai mai alfahari ya kai mai saban Allah ya kai makarici ya kai algungumi ya kai mahasani kana tuna za ka kwanta a kabari kuwa ka san shekara nawa za ka yi a kwance a kabari kafin Allah ta shi alƙiyama akwai wanda ya san shekarun da zai yi kabarin nan kuma kai kadai za a saka a ciki kai kadai ko abokin girma ka da shi ko manzon Allah ya ce ana saka za a dawo ma da numfashin ka cikin kata da kai amma tambayoyi idan Allah ya sa kayi musulunci da gaske kayi tauhidi ka bi manzon Allah da gaske sai Allah ya baka damar amsa wannan tambayoyi idan sharholi ya kai a duniya da cin haram da kazafi da sakin baki akan kowa ba ka ganin kowa da mutum sai mai kudi sai mai mulki to wala tun daga kabari za a gane baka da wani za a gane asara kai a zuwa gidan duniya wala baka ribace ta ba mu gane kar ka yadda a garin gyaran duniyar wani kalala ta lahirarka manzan Allah ya ce wannan shine mafi asara a duniya ka san mutum ƙarya yake yi ka dinga goyon bayansa ka san mutum kin gaskiya ke san zuciya ne a gabansa amma ka dinga goyon bayansa kana mai abin da zai ji daɗi ba ka san kai against nasa domin ya ɓata ransa kai kuma in ya ɓata ransa kana ganin kamar Allah ne ɓata ranka ɓata ransa akan ka to wani shine mafi zama hasaran hasararru a duniya ka gyara wani duniyarsa kai kuma ka ɓata lahirarka wannan hasara ce wanda ba ta da tamka a duniya Allah ta'ala ya tsare to lallai ilallah mu gane kan cewa aikin da ke gaban kowane ɗaya daga cikinmu aiki ne wanda yake sa masu imani cikin magabata Allah ko bacci masa yi a littafin abakar jabir aljazairi min hajjil muslim yake hakaito kisar wani tabi'i ne ba ba masa habi ba ne lokacin da ya kai shekara arba'in a rayuwarsa ya ce sai ya naɗe shimfiɗar sai jingine ba shi da shimfiɗar bacci gaba ɗaya sai dai iya zaune in bacci ya tuntsire shi ya faɗi ya kwanta amma bai da shi bida ya tattare kayansa gaba ɗaya kuma ga Allah shekara arba'in ko ya ya ce me ya rage masa rayuwa amma yanzu ɗan shekara sittin da biyar saba'in su ne masu buri duk ba ga masu takarar shugabancin ƙasa ma an ce kowa ya fi shekara tamanin a cikinsu daga na kudin hannun arewa kowa tsoho ne ga suna duk abin da Allah zai musu na ni'ima a duniyance ya musu amma sun ƙi haƙura buri mutum ɗan shekara tamanin amma iya burin duniya ya ƙara ɗora kansa wani nauyi domin kawai duniya ce a gabansa to mu gane cewa ita wannan duniya in ka ga burinka ya ce gamu da ne kawai amma in dai da ranka buri baya cika to sai Allah ta'ala yake cewa ya kuma su imani innamal mushrikuna najasu su mushrikai najasa ne fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amim hadha daga yau ka su ƙara kusantar ɗakin Allah Allah ya sa musu doka wa in kiftu ma'aila idan kuna jin tsoron talauci to Allah shine mai arziki yuguni kuma Allah min fadli insha Allah ta'ala zai muku arziki da falalarsa don fallata Allah ce inna Allah alimun hakim hakika Allah ta'ala mai yawan ilimi ne kuma Allah ta'ala mai yawan hikima ne maliki cewa wannan hani ba'da an yi haza shine amu tes anil hijra wa hadha an-nahyu yaktadhi am hudurul mushriki na musulmin haji a wannan shekarar mushrikai sun je aikin haji irin nasu amma daga wannan shekarar Allah ta'ala ya yake tsakani idan kun ji tsoron talauci Allah zai muku arziki da gare shi wa qad aganahum bil futuh wal jizya kuma Allah ta'ala ya basu futuhat sun samu budi sun samu ganimomi da yawa Allah ya musu arziki din cikin abin da ya so kuma Allah ta'ala alimu ne bil ashya kulliha Allah masanin dukkan al'amura ne hakim ne fi sun'ihi kuma Allah mai hikima da cikin dukkan ayyukan da yake aikatawa na ma ya ci gaba قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق نعم ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون Allah ya ce katilu katilul ladina la yu'minuna billah ku yaƙi waɗannan waɗanda ba su yi imani da Allah ba ku yaƙe su inji Allah allazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da ranar alkiyama ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su haramta irin abin da Allah da manzo suka haramta ba wala yadinuna dinal haqq ba su addini addinin gaskiya ashe musulunci ne addinin gaskiya duk wani addini da ba musulunci ba ƙarya ne in an kira shi addini ba addini bane wasa ne wargi ne min allazina utul kitab daga cikin waɗanda muka ba su littafi ahlul kitab hatta yi utul jizyati an yadin har sai sun ba da jizya hannu da hannu sun meko da hannunsu an karɓa ko kuma sun meka wuya wa musulunci da musulmai sun yadda da duk tsare-tsaren da aka yi sun yadda za su bi wahum sagirun suna kaskantattu to in sun yi haka to ku kame sun zama kafiran amana sun zama ahlul zimma ba za a yaƙe su ba amma in suka ce ba za su ba da jizya ba ko sun warware alƙawarin da kuka yi da su na zaman lafiya za a yi haɗa baki da su a zo a yaƙe ku a far muku to daga nan babu wata yarjejeniya yaƙi ya ɓale tsakaninku da su amma in sun yadda da tsare-tsaren musulunci su ba da jizya a tsora musu dokoki su bi ba za a haɗa baki da su ba a yaƙi musulmai ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba sun yadda an sa hannu to shikenan za ku zauna da su ba yaƙi ba yaƙi kowa ya zauna kuma ya zauna amma in sun warware wannan alƙawarin to Allah ya ce kada ku basu ku yaƙi su kawai maliki cewa qatilu biha ayyuhal mu'minun ya kuma su imani ku yaki wadancan allazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wanda basu imani da Allah ba ku basu imani da ranar alkiyama ba wa illa la'amilu bin nabi da a ce sun imani da annabi imanin gaske ba za a yake su ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta wa kansu abinda Allah da manzo suka haramta kalkamri wa riba wal kinzir kamar giya da riba da naman alade Allah da manzo duk sun haramta wannan sai kuma su yadda da haramu bane wa gairi ha da wadansu su fa inna hum mukhatabuna bi furu'i shari'a domin an ce su ma magana ta shari'a tana hawa kansu idan qur'ani ya ce banda abu kaza haddasu in an ce hadda abu kaza kuma haddasu ba'da al-iman bayan imani wa sayu'azibuna alaiha ziyadatan ala azabil kufr sannan za a musu azaba ɗoriya kan azabar kafirci da dama suke yi wala ya dinu na dinar haƙ ma Allah ya ce ba su addinin gaskiya sabit annasik lima sabaqahu min ash-shara'i samawiyya ba su addinin gaske wanda zuwansa ya goge dukkan wata shari'a da ta sauko daga sama shi Allah yake so yi daga nan har mai sa'a an fahimta wal mubtin kuma duk ya rushe abin da ya zo bayan shi li ghairihi min al-adyan wa huwa dinul islam ba sa addinin musulunci addinin gaskiya allazina min allazina utul kitab daga waɗannan cikin waɗanda muka ba su littafi ahlul kitabi alyahud wan nasara hatta yu'tul jizyata an yadin alkharaj kenan almatrub alaihim kull am shine harajin da za a dora musu duk shekara an fahimta a tsari na gwamnatin musulunci musulmi ba biyan haraji arne kafiri yi za a ɗora doka ya biya haraji amma ba musulmi ba amma fa a shari'ar musulunci amma ta kuwa kere shinkafa ce constitution ne yake muku mulki saboda kun ba da haraji ma kuka jiyo amma in dai shari'ar musulunci yake tsantsa musulmi ba zai ba da haraji ba amma duk inda qur'ani yake magana haraji haraji to musulmi ne za su ɗora wa kafirai wanda suka ƙi musulunta domin musulunci ya ƙara samun ƙarfi irin harajin da zai karɓa abun wanda ba musulmai ba an fahimta shine a dora musu haraji su biya duk shekara za a dora musu wai da'ul jizya ghaya fil kitab kuma a dora musu jizya matukar kololuwar kaiwa wajen irin abin da za su miƙo da hannunsu a duk lokacin da aka ce su bayar din wa in lam yaji a waqatu dafaha an yadi duk lokacin da aka ce su bayar ga wata ga rana su kawo su turo a kawo ko kowa ya kawo da hannunsa ya miƙa munqadina aw bi aidihim ko su meko wuyansu gaba ɗaya ko su kawo da hannuwansu la yu'akkiluna biha ba za ma a wakilta mutum ɗaya ka ba kowa sai ya kawo domin a nuna musu ba su isa ba musulunci shine a sama da su ne a gaba da su wa hum sagirun kuma suna kaskantattu an gane ko suna kaskantattu munqaduna al hukumin islam wanda duk da ba sa sallan amma dole su bi abin da musulunci ya ce ai dole musulunci ya sa musu doka su bi duk da ba sallah suke ba azumi suke ba to shine wa hum sagiruna suna masu kaskanci a yayin da za su dauko wannan abu su baya ana mana ishara za mu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lawadansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu daga kai shi Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya muna ƙara addu'a ga rayuwar mu Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin mu ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ƙasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala duk abin da ya dame mu Allah ta'ala ka mana magani shi mana addu'a ga rayuwar mu Allah ta'ala ka kare mana rayuwar mu da mutuncin mu da imanin da zuriyar mu Allah ta'ala ka ba mu kariya da tsaro daga gare ka daga dukkanin shari wanda muka sani da wanda mu sani ba boyayye ko bayyananne Allah ta'ala ka raba mu da wannan shari a duk inda yake Allah ka yi ga cikin al'amarin mu ka samu lafiya mu gama lafiya akwai wani bawan Allah da aka sanar da ni cewa ya zo darasinmu a ranar asabar bayan ya koma ya haɗu da barayi suka sace mai mashin ɗinsa a wannan dare na asabar da suka zo karatu bayan ya koma gida ke kuma na addu'an idan rabansa ne a ciki Allah ta'ala ya bayyana masa shi idan kuma rabansa ya ƙare muna addu'an Allah ta'ala ya mayar masa da alkhairi ya mayar masa fiye da abin da ya rasa masu mummunan hali irin waɗannan mutane idan masu shiriwa ne Allah ya shirye su Allah ya ganar da su su daina idan kuma Allah cikin ikon ka san ba shiriyu bane Allah kai mana maganin su Allah ka nesanta mu da su Allah ka nesanta mu da su Allah ta'ala ka yi tsakanin mu da su Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya ka ji gamma matan mu ka karbi addu'o'in mu ka ba mu tsaro da kariya da gare ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma sallaita wa rahmatu wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai malam Bashir ya dan samu wani uzuri yau bai so karatu bai turo mana alarama malam ahmad ya'u al-minshawi yau yau shine yazo ya hau kujera malam bashir to muna roƙon Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana albarka da shi alarama Allah ta'ala ya masa sakayya da aljanna da mu din daga gaba ɗaya Allah ta'ala ya karba mana ayyukan subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh